أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم, أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗurinmu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke ngolkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 17 ga watan zulhijja hijira shekara 1441 wanda ya dace da bakwai ga watan takwas shekara 2020 daidai a darasinmu da ya gabata muna cikin suratul isra mun tsaya aya ta 43 kine insha Allah za mu tashi aya ta 44 suratul isra kayan nan tambaya guda da ta fuskanto ni dangane da huduba da aka yi bayani akan karshen huduba ta na bayani akan maganar kungiya to wannan fahimtar maganar sukan kungiya ne ko minin abinda ne maganar cewa mutum zai aiki na Allah ya aiki don Allah kai don kungiya don kungiya kai don kama a cikin shi ce misali yin aiki don kungiya bautar banza ta ka bauta mashi ba kungiya wace ce kungiya da kai da ita babu ita kun suna na takarda ke shi ne maganar da na yi mutum zai aiki yaki don Allah kuma abinda nake yanwa bayani kan shi a matsayin alu suna masu kira zuwa kitabo suna a yau a waye gari mutum iya kula ma da maganar kungiya ta kungiya ta shirme ne kai da kana fama ma da kungiyoyi ga suna bida iri-iri suna fama da kai haka samu damar maganar kungiya ta cikin kungiyoyin alu suna abin da yawan wallahi wallahi kumya yake bani kumya yake bani dan gargajiya ba tambaya wai a wata kungiya kuke Allah ko sai wata kungiya kuke kumya haka kama wallahi wani lokaci na ga wani babba cikin manya da an garin ana wa'azi kasa wata kungiya lokacin wa'azi cikin kungiyoyin nan wata na wa'azi to ni ban san tsarin wa'azi sai ka ce mun ga mana mana na yau shi zan har wa'azin da bai wani ce mishi ba mu bane ba ba ta bace ba a na ce a kasan akwai mafi tsarin lokacin wa'azi ɗayan kiraye su kai na kira ɗaya a cikinsu a shi a lokacin su suna koma suna jiran su shiga wurin shi ya ga ba da yaji ba wani abin da kwarai ba sai ba da abin yabo bane ba to ga mutum a waye gari a kiran ka zo ka yi kungiyar mu fa mashi kuma kungiyar ci gaba da wani muku bayani da awon mu ba magana kungiya san da awon mu kungiya ta zo ne abin nan mu'amala da hukuma kuma abin na siyasa tana da alaka mu'amala da hukuma shi da yin kungiya ba da aka yi kuma wannan kai wannan sunan suna kai wannan sunan makaza sunan jama'a alsunan jama'a bai da alaka da kungiya ka hai kungiya ma ko wannan sunan wannan sunan ke na rubuta wannan sunan kai kungiya ce ta alsunan jama'a wannan alsunan jama'a dan nan wa tushe ne na kitabu na kitabu sunna tushen sunna ne na anan anan da magana duk mutum ya kai kawo nan ne tushe sai muke cewa markaz ahlus sunna wal jamaa gurumu nan ne tushen kowa nan tushe shi ne nan ko tun ya kazo nan tushe ne shin bayani muke mu sai muka sa wurin markazi ne ba gidan wani bane hukumar jara ba a gida ne tushen sunna ne da gani magani nan tushen sunna ne ba tushen kungiya bane daban tushen sunna ne a da magana wannan shi muke bayani muke markaz na ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa idan ba dan kungiya ba aka yi shi kayan kungiya ma akwai shi ya kakkata aka yi ta kungiya mai wani suna a takaice yan uwa mutum kullum na magana kullum idan za ka yi aikin addini kai don Allah duk wanda ya don wata kungiya don wani wala ya asara asara kai wallahi kuci babu wallahi Allah ta muke mu insha Allah za mu tashi aya ta 44 insha Allah bismillah da
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الله سبحانه وتعالى wanda ake kira a kaɗaita da ibada duk sammai bakwai da ƙasai bakwai suna mai tasiri wa manfihin da wanda ma ke cikin da duk abin da ke cikinsu nan ya ce ya ƙarshe wa in min shay'in illa yusabbi bihamdi da yace sammai bakwai na tasbihi kasai bakwai na tasbihi da abin da ke cikin su da nan kalmar waman na malamai na tafsiri ko na magana suna bayan cewa man tana aiki da masu hankali kin banda kin jimadal to amma abin da ke ɗauke wannan shubha cewa wa in min shay'in babu wani abu ko ma menene illa usabbi bihamdi sai na tasbihi da gode ma Allah subhanahu wataala sai ta walakin la tafaqahu tasbiham ku ne ba ku gane yan wa ba lazim bane ba da an ce kaza ya tabi eh kai kaji ku gane ya yake na shi kullun zaka yi imani yana yi yan wa wannan a wancan zamani ne tsawon gaske mutum zai mamaki ya za a ce dutse ya tasbihi ƙasa ta yi tasbihi da ya ta yi nata harshen magana to kai yanzu baka wani magana ga shi ga salula ga na'ura iri karfe ne ga shi na roba ta duka magana kada ki karfe ne ba wani inda ya harshe ko aka buga kyankyankin ya yi kurin ka ji sauti kau kuma karfe ne yake magana ba inda ta ga harshen shiga inda ya buga da kaza ka amma ka ji sauti ya mai na kariya ke idan da can sun mamaki kansu baka mamaki ba haɓule abu ne mai sauƙi a wajen Allah in wannan maganar cewa suna tasbihi yadda ba ka gane misali a wani Allah ya ambata mana yin sujada hatta ga dutse alam tara anna Allah zuwa musamman da ra'adi cikin sura hajji alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يريد ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء
‘yan uwa wai muna maganar idan Allah ya ce kaza kaza kaza ba dole bane kai a hankalin ka ne ka gano amma za ka imani abu ne mai yiwa a wannan wurin da Allah rama ya janyo za mu ga Allah subhanahu wataala sai da ya ambato na wasu bayin shi guda tara wanda suke ya gode kiman Allah sujada ce su musu sujada iri da na goma mutanen banza yace alamtara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujum wal-jibal wash-shajar wad-dawab wa kathirun minan nas yace wa kathirun haqa 'alal 'adab Allah yajiru abtara ya ce ba ka san ba mana alamta alam ba ana ba ka san ba da cewa ya sujudu lahun mafi samawa to mafi arab yana sujada ga Allah duk abin da ke cikin samai da kasai kai sama da ƙasa tana tasbihi ga Allah sai aka jero bayan sama da ƙasa sai ce wa shamsu rana ma tana sujada ka zaga suke ya sujudu sujada ba ta ba sujada tana sujada ya sujada lahu haka yace wal qamar wata ma iya sujada ta kasan da yake dashi bayan wata da rana sai ta wal jibal wal nujum to wal nujum turmamu ma duk inda suke suna tasbih ga Allah subhanahu wataala yace wal jibal dutsi ma iya yi iya sujada iya sujada ba iya sujada dutsi dutsi iya sujada aka ce eh yace wa shajar dutsi ce ma na yi ya ce wadda wa haka dabbobi na su jira ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kathiru min nas kuma da dewa daga cikin mutane suna ma Allah su jada amma wa kathiru haka alaihi al'azab wasu kuma jama'a dewa azabar Allah ta tabbata kan dan ba kenan cewa kaza iya ma Allah kaza wannan zaka yi imani ba karamin hankalinka ba eh na ga ya suke yi na imani mun imani suna sujada ga Allah kenan wannan sammai da kasai suna tasbihi ga Allah da duk abin da ke cikin su kai wancan aka ware mutanen manza yace wa min shay kun ma menene ko ma menene nan Allah kenan bai kai cin abba illa yusabbi bihamdi sai na tasbihi da madogodiya ga Allah subhanahu wataala cikin sahih bukhari Abdullah bin Mas'ud ke cewa muna cin abinci a gaban mu abincin na tasbihi ana cin abinci iya tasbihi kaga mu kuma sai sai da ake magana da cire icce ko kaza wani iya tasbihi ne aka cire shi wai bai ba haka bane ba ko bushe shi icce ne iya tasbihi ga Allah ba ya danye ba wannan wani daban ana banna ba san banna kashi icce lahi ne amma da alaka wani zai zai tasbihi tasbihi ko annabi nan yake ba labarin cewa a shi a hili gaban sa bai wa kana iya da kahin a ne mun bari wani kututtaran iccen dabino yake hawa yahudu ba akan shi ka zama yanzu aka yi mumbari a gaban kowa suka ji iccen annabi ya bar shi iya nishi iya ƙara sabai suna ji kututturin da biyu iya ƙara a masallaci mazala ka sanar da cewa na san da wani dutse a makka na bukata musul bukhari ko ruwa musul musulun na san da wani dutse a makka kahin a mun wayi in na ta wurin iya musallama wannan abu ne abu ne a waƙiƙiyar ana gani ana ji Allah sau ta ji kenan wannan tasbihi ko ma me iya tasbihi ga Allah subhanahu wataala amma walakin la tafaqahu tasbiha ku ne ba ku ganewa kenan Allah abu mutane wata tasbihi tsarkake Allah da dukkan wata nakasa cewa yace innahu kana haliman ghafura Allah mai haƙuri ne mai jimiri ne za ka yi saɓon Allah shekara shekaru mutum zai iya shekara 20-30 tana zina mazinaci ya ce ko mazinaci ne ko ɗan giya ne wanda in kai ne halin mutum ce haba ya za a ce tuwa ba za su ma ce tuba to amma Allah ba ruwan Allah ya shekara 30-40 ya zina tana tana tana shan giya shan giya yau sai ya ji wa'azi sai tuba ya koma ga Allah Allah sai amshe shi ya gafarta mai layin gaba daya kuma tashi gidan aljanna amma kai ba kai ba kam don abin da yi Allah halimu ne kana kallo ruwa cikin sai mutumin manzan da sarki labarin cewa inna Allah lamuni da zalimu hatta idza akhadhu lam yuflitu yace wa kadhalika akhadhu rabbuka idza akhadha alqura zalimatan fa inna akhadhu alimun shadid annabi yace Allah yakan talala ga zalimi iya banna kaman bai a yi taɓanne ya taɓannan Allah ƙyale shi amma wurin da Allah damƙe shi kuma yi huda shi kina Allah iya kone ya tsoron alkamun Allah kina Allah halimu ne iya da jimiri cewa ta haƙuri da mai zaɓen shi kuma gafura kuma mai gafara ne zai jimire maka bai kama ka da azaba ba kuma lokaci guda ka tuba kuma ya gafarta maka wani shi ne yawa ke mutum ya sa kamunan samun rahama ta Allah sama za ke ba labarin cewa Allah subhanahu wataala ya ce ya ibn adam ma da'awtani wa ghafar ma da'awtani wa safartani ka fata da kalamata ne gulawa bani mutaka ya dan adam mutaka ka ka kiraye ne ka nemi gafarata a ce zan gafarta maka dukkan laifin ka ba ruwan da laifin ka kai da kurin ka tuba ka koma ga Allah ba shi ne muhimmanci ake ake akwai manzon Allah ko muhimmancin wazi a mutum mai laifi ya tuba Allah ne ma ke a dawo a gyara dan jiya ne su ake komo farawun su ake fasa dan damara su ake fasa in muzuri yake su ake komi a fasa a koma a nemi sulhu Allah shi mun wa'azi ka ci da wani ya shi ya kare wani mazinaci ne shige ban gama da shi ya cikin da mazinata wani dan giya ne shi kenan cikin dan giya yake a so ake wannan dan giya ya fasa giya mazinaci ya fasa zina mai shirka ya fasa shirka dan bid'a ya fasa bid'a sai ka ta wa'azi a fasa a komo a zama al'umma ta kware shi wace muhimmancin wa'azi kenan so ake a gyara don mutum mutum yake ɗan adam yake mun san mutum yadda sharin shi ɗan yawa adam ma babanmu bale mu da kaka yi mamaki kowa ya bar hanya kowa ya yi ya bar hanya don ba mala'ika bane ba amma abin da ake famar shi na ke cewa kuskure ne ɗaya a cikinmu ya bar hanya amma sai amma sai aka hanya ta kware yau sai ya bauɗe sai ya koma gehi kaga wannan shi ya bar hanya ya lalace ya zama kaza wannan kuskure ne naku ne cikin na kwarai yake shi iyarin jaye shi na sa za a bar shi za a yi bakin kokari wajen mai roshi cikin jama'a ka bar shi ta yi shi kenan inda shaidan ke gogor maya da bada mutum hukum naku gogor maya wajen mai mutum ga hanyar kwarai haka ake dama tsakanin mutum da shaidan wata gogor maya ce sai ka mutu kenan yi ake ana neman a maido da mutum kuma allah ba ruwan shi ga girman lahi ko yawan lahi yau aka tuba sai ya gafurta amma kenan kowa kada mutum ya yi kamuna na lahi wani lahi a so ake a koma a tuba gyara innahu kana haliman gafura Allah mai rango mai haƙuri ne mai gafara ne Allah ce gaba
wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura
waja'alna waja'alna ala qulubi أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا
نعم نعم كما الله سبحانه وتعالى نبام الأبار ونهجابي shamaki da yake yi shamaki ɗin wani biyu akwai shamaki na zahiri na cewa a kange shi a kange kahure daga ma'ana a kange shi daga idonsu su kasa mai wani aibu akwai kariya ta kasa fa'intar abin da yake gaya musu su kasa gari ana wa'azin bai shiga ya ce wa'iza ra'ata al idan kana karanta al-ƙur'ani ja'anna bainaka wa bainal ladina amanu bil akhirati hijaban masura muna sanya tsakanin kai da marasa imani da ran lahira muna sa wani hijabi wanda yake sa muku kariya tsakanin kai da su nan kenan idan suka yi niyyar cutar da shi a wani hal misali ya tabbata hadisi wanda yake iya da sanadi kyakkyawa daga hakim ya inganta haka daga wannan imamu zuhuri imamu zahabi ya mai mawafaka kan abu a takaice iya da kyakkyawan sanadi wata ran umar jamil a aura matar abu lahab ta zo ta samu labarin tabbata ya da abu lahabin wata wannan surar allah tarko ta cewa hannun abu lahab ya taɓe hannun shi biyu sun taɓe shi ma ya taɓe umar da matar shi a matar haɗar to ai matar shi ta umar ta umar jamil ta ji da wani labarin ta an shi ko manzan allah ta zo masallaci na fiye da cikin zafi sa wa baka su ta zo da ƙatar dutse hannunta ta buga mishi ɗan wulaƙanci ta zo a wubakar ya rasu layi wanda wanda za ta maka wulaƙanci ne ya ce bata gani na ya ce ba ta gani ba ta zin kawo kuwa ta tattaya a nan ya kusan abubakar ta kusa abubakar ainihin ina abokin ka yake na ji labari iya zargi iya zargi na iya zargi na ina yake abokin naka ya ce abokin na shi abokin na bai zargi kuma bai zargi ki ba ta ce haba a da hudu ta jiya tana cewa ai mu mana ai an san ni yaman ya ce a tana kira da kanta a takaitar mai gaga ta zo annabi ya zama ne amma ba ta kan shi ba kare ta mai wulaƙanci akwai wani kalmar hijabin da Allah ke sami kariya game da wulaƙancin su to hijabin masora wannan ruwa ta tabbata kan kan kenan kuma akwai hijabi na magana dan abin da ke gaba yace waja'alna ala qulubihim akinatan an taqawu kuma na sanya wani rihi a zakata nan kun san kimar Allah idan mutum aka zo mai da gaskiya ya gane gaskiya yake faɗa ita Allah ya mai hukunci sai ka to yanzu ko an kawo gaskiya baka gane ba an ce babu azaba halin ka adam irin alimin zuciya wannan ba karamin kamun Allah bane ba ka gane gaskiya sare da gangan kurin dan taurin kai ka ibinta to Allah ya ma hukunci ko an zo da gaskiya gaba baka gane shikenan ya ta haka mutum shine irin toshiya da Allah ke sanya rihi a zuciyar an yi fuka ana magana ba za ta gane ba inda aka ba ba za ta gane ba ya ce wafi a zane makwara kuma a kunnan ya sa wata toshiya wanda abin da ake haɗi baya shiga kunnan haka Allah wasu wani hukunci ya ce wa'iza da ka tara baka fi ƙoranin hada idan ka ambaci ubangiji a ƙur'ani kai magana tauhidi kaɗai ta Allah da ibada ka a gaba shi da kowa wallawa ala adabarin nufura za ta ba da baya su ƙaurace ma wannan magana ta kamana suna gudun damar shi tauhidi ne suna inkarin shi an kadi ba hatta lokacin da waccan sura ta tabbatar abilamin wata an saba da wannan sura me ya kawo sabkata annan sallallahu alaihi wasallam Allah min umarni yayi wa'azi ga yan gida ya kira dukkan ƙureshawa ya kira sunaye irin su tafiya irin su abbas irin su fatima ya kira kuma ƙureshawa gida-gida ya ce ku zo kowa mana ya ceci kanshi daga wuta bayan ya kira cewa ina nema ku yi kalma guda ta tauhidi kaɗai ta Allah da ibada wanda a nan gida-gida kowa zo sai shi wannan an mai abu abu labu shi ne kaɗai ya mugu wani magana a ciki kowa wani ta yi shi ba magana dai shi ne shi kuma ganin na kusa ne an mun shi ne ɗan baban shi ne amma shi ne mai a yau annabi a tire da ƙasa da hannu biyu zaka da ƙasa tabbata ka tsalo alihada jama'ata na an ga ce mutum turkinka don wannan kunan ka kirawo mu don wannan kalma iya ga ya za a bi wannan kiran kiran ba su yarda ba a takaice dai a nan suka ce kai da haka ne kake bi aja alal alati la wahida in hada shan wajab nema kake a mai da ilaha daya ya muhammad shi ne shi kuma ta sauka mai da tabbati ya da abi labin wata hannaye biyu na abu labin sun taɓe wa tabba shi ma ya taɓe wannan shi a tabbatar ya ta hikimar ƙur'ani ƙur'ani littayi ne daga allah bai zo ba don ya karwani shi ya ce inda har matsayi ne a cikin kahule gaba ɗaya duk kahulen wani gaba ɗaya wani annabi ya da su abu da sauransu babu wanda aka ambata cikin ƙur'ani da suna sai amin annan sadar salama amin shi ɗanwun baban ciki ɗaya da baban shi shi kada ya kamar suna ƙirƙi abu na abu amma saura ya dai ishara daga inda wani abin da kaga ba zai amince baban shi ba amma da ke abin daga Allah kuma hikimar Allah ƙur'ani duk sahabai gaba ɗaya babu da aka kama sunan shi ƙarara a cikin sahabbai sai ɗaya wanda yake da alaƙa da jinin bauta zai kowa ya da ishara kace ƙur'ani ta yi ne daga Allah ba wani na wani inda matsayin ya mace wani manyan sabai amma aka kama sunan zai mai marar daraja aka bashi daraja mai daraja aka kaskanta shi sunan tabbata da abin labar ya ta iya hallaka don haka kenan ƙur'ani haka suke idan aka ce allah kaɗai to su ba sa wannan kira ba sa nan za su ba da baya wanda wa ala adibarin nufura za su ba da baya suna masu gudun gaskiya gudun kalmar shahada ya allah ci gaba
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم, وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك na Allah subhanahu wata'ala yana sanar da su cewa dan sukan ware suna kuskus cewa na hannu alam Allah ce mu muka yi sani mana Allah ce shi ya yi sanin bima ya stami'o na biki irin abin da suke suna shurare na alkur'ani Allah ya san da suke kewayewa a ɓoye suna shuraren alkur'ani nan ruwa ibn kasai kan ruwa ya hadisi wanda yake da nan magana mai wakana akwai cikin kahure manya-manya da abu jihar abu sufiyan da aka zabi sharif aka zabi sharif shi ne hukunsu aka zabi sharif da abu sufiyan da abu jihar ashe su idan dare kowa zagaya ke yi manzan allah yana kyamun lairi suke zuwa bayan gidan suna kowa iya shurare suna jin kurin ƙur'ani da galabin da gaskiya kwasin gaskiya kwasin gaskiya dukiya kowa jin gaskiya ya dukiya suna jin ƙur'ani kuma suna son turare shi su ji amma a ɓoye a munafuci suke kewayawa rannan sun je sun kare shurare wajen da ya sabo a yau kai mai kaka yau kai mai kaka yau mai kaka a wannan abin ya za a yi mu muna faɗa da shi ko mu zo muna shurare shi to gaskiya ya kamata a fasa washe gari sai aka kuma kowa ya sake gudu kowa ya sake plus suna shuware aka ƙara can dare ya ƙara sallar shi a ta gida aka ina bi to to kai mai kai mai saka dawo dan haka suka haso a na uku ne su kun ga wannan abun dole mu zama na kowa da ke alƙawarin da gaiba kuma ba ya za a yi muna adawa da shi a gari an san mu ne manya manya a adawa da shi kuma a gan mu a wurin shi muna saurare shi to aka daki alƙawalin na magana ɗaukan alƙawalin rantsuwar ba za mu ƙara dawowa ba kayan wani yake nan suna son shurare iya da daɗin shurare akwai daɗi ga gaskiya shi shi ne wali lokacin da su ne a gaban adawa baban khalid waya cikin mai manyan ƙurin shawa sai ran nan kurin katari mazala yana tsalla sai ɗan ba da kunnen shi ya tsaya da kyau a ran ya tsaya mai shurare mai kyau iya karewa kai tsaye ce matsiga ta kware shawa tana zamani ce kai kuna cewa muhammad sasama mawaƙi ne boka ne ya ce wallahi yau na ji wata magana daga wajen shi wannan ba magana ba ce ta mawaƙa ko bokaye ko matsawa wallahi ce ce wallahi wannan magana ta shi akwai daɗi akwai ma'ana tana da fa'ida wallahi da ya ƙare kurin sai juya ya ta gida sai cikin ƙware shi ruwa to idan wali ya gane yin manzan Allah ya ƙare maka ta ƙare ya ana cikin shawara haka abu jihar ka ji abin da wani da ya zo wani ana neman muhammad ana tsoron waka aje wani da kurci ya ta kubar da shi abu jihar ya zo gida ya su ko wani a zamane ya zama na rai a ɓace lahiya ya balakan su sun ya balakan wani mutum abu jihar lahiya balakan ya ce na lahiya na ji labari ƙure shawa suna magana wai kama za ka bin muhammad don neman wani abu a wajen shi za ka bi su ban katsuwa ana nema a ma taron dangi mana a ma gudunmuwa ta tsoho ka yake kyawar rayuwa ka zaka zaka ya ce haka suka faɗa sai ta shike tsaye ya ce mutane ya ko su a matsi ga a zamane majalisun su ya ce na shi kuna cewa wai muhammad salam na bi shi don samu wani abu me ya mallaka balle ni za ni za duki anan garin za ku da mun dukiya ha an buwan da dukiya ci kuna ce mawaki ne me yayi na magana waka kuna ce wace naji magana mawaka naji ta bokaye ta batsawa bin ji magana din tashi ba kun ce makwaci ne wa ya taba ya taba ya taba abin hauka wa ya taba hauka wani shi kun ce boka ne wa abokan ci duka da abin ne babu amsa ba boka bane ba matsayi bane kuma ba mawaki bane kuma ku kan hujja a to yanzu kai abu da kai ga mu me me a ganka to kada ke mutum ba shi rabo duk wani abin shi ka hujja ba ba magana mutum bace ba ce ba ta aljani bace ba ba ta mawaka bace ba amma da ka ba an kare shi rabo to za an baka gari me za me matsayin shi cin ta cikin mudassir a ce sun munazara sun ma basa basa ya tsaya ya diba ya gama huska in haza illa sirrin yasa in haza illa qalb bashar kuma shi kuma bayan ya kaddara ne kai wannan kurin sahihi ne ko maganar mutunci haka shi rubugo kenan su ma wa'annan guda uku haka suka je suna jin sun sare abu na milanin gaske to yanzu karshe lamari dai garin Allah na waya akan kuma shirki shi babban nasu akan kuma shirki aka nan sai tashi ta gida musu bayan ta ba su bayan na ji jiya dai ga abin da kwana uku muna shirari kowa ya ji me ka faɗinta game da maganar muhammad ya ce wallahi na yi wasu kalmomi wasu na fahimce su na san ma'anar su sun mafi yanta ba na ji dai bayani gaske magana wallahi ku ce nima dai haka aka nan ya ta gina abuja ya ce ya bala kam kai ga shi dai kwana uku abinda kai ji me kai jiyo me za ka ce kan wani magana ya ce kai da amuran gaya maka mu da banu hashim muna cikin gwagwarmayya su ba da kuɗi mu ba da kuɗi sai ka da duk abin da muna yi ya ga tsakar rana ya wani a cikinsa ya hutuci shi Allah ne wayi to da muka bisa mun gama yawo haka ne me yake dan kaga sai girma da matsayi ne yasa shi a dawo da shi to wannan shi na ce mun san yanda suke suna shurare zo ga zaki zo suna shuraren alqur'ani da kyau kuma Allah ce ya sani lokacin zuwan su dan cikin zuwa su a da annabi mai labari idan Allah ya labari zuwa ga suna shuraren ka ba abu abu ka sadiqa ba lokacin da abuka sadiq abu ya zagi zagi yadda mun hijira zai bar makka ya yi nisa ya kan hanyar yaman su gamu da daya abubuwa a wannan ibn da gunna ibn da gunna ne cikin manyan mutanen makka kawar makka ce abuka na zuwa su zan yi hijira gudu da addini na ne samu wurin zama wata ma Allah ubangiji na ce abuka kaman kai abubakar kaman kai za a kora da gari kana ɗaukan yaunin maraya masu ƙaramin ƙarfi ka duk abu alheri gano da abin da yake ai baiwa kamar ka fita daga gari mu koma zan ba kariya suka dawo ya zo cikin masallacin quraish yace daga yau na ba Abubakar kariya da diyan shi idan ya taba shi ya taba ni kenan aka ba Abubakar kariya yanzu kai hijira kawai ne bai komi ka taba shi amma suka ce sharadi yayi bauta shi a cikin gidan shi kai zo masallaci mu a bayyane ya abin shi sallaci a cikin gida yace ya amince abokan siddiq iya sallacin gida to ita gaskiya ɗiyansu da matansu abubakar iya sallacin gida yake mutum ne mai sauti kuma sauti wanda ke murya ma ta ca zuciya a kare kai abin kowa sauti ne mai daɗi da abokan siddiq ashe in dare ɗiyan da mata suke kewayawa gidan abubakar siddiq hatta kai wata su karame da suka karame katanga ta wada suna shi wanzu akan shi zai sun kowa haka ya so shi rara ta kama yawa ka katanga yawa wumi da wada abin suka zo kace kai suka kira abin da masu ka ga mutumin ka iya fitinin matan mu da iyan mu ya hasa wani sar ya hasa bayan wakati ya hasa ta boye kake nan suna son shurare a hana ta ne kurin so suke su shurara su ji qur'ani karshe dai ya zo cewa babaka ya babaka ka ji an zo an kamun jajenka kana bayan karatun ka iya cutar da su za a jirgin su ka fasa yi a bayani cibin da kina ce na gode abin da kamar ya ce mutahi da su daga yau abokan ce ba na bukatar kariya kowa kuma sallah ba na fasa an wani a takaice me yake nan ƙur'ani iya daɗin shurare yarda ni da kuma aqiya kurin an yi gaskiya an kyane kurin yace nahnu a'lamu bima yastami'una bi iz yastami'una ilayk mu muka yi sanin irin abin da suke shuwaye na alqur'ani lokacin da suke shuwaran Allah ce ya san da haka wa idhum najwa da lokacin da suke kebancewa suna kuskus ana tattaunawa ana magana akan ka akan addinin Allah idhum najwa idh yaqulu zalimun in tattabi'una illa rajulan masura lokacin da wannan azzalimai cikin shawararsu suna ce ai kurin muhammad kurin mutum ne kuna bin mutumin da aka ma tsayi bana bai cikin hankalin shi kurin masahurin Allah ce unzur kafa da mulka amsal kadiba yanzu ke buga maka misali iri iri yace fadallu sun bace hanya na yan wa menene abinda Allah ya san bar hanya wata ran su ce boka ne a ce matsayi ne a ce mawaƙi ne a ce an san ba sa ba a gama hauka da boka boka hemi wayo hemi hankali duk boka hemi ƙwararren wayo zama ka dabara da haka ɗanka a juya da daga wata boka wawa ɗan ga boka mai wayo ne tun ga mutu abokanci wayo gare shi iya da wayo zai ji hankalinka maka dabara ya samu absarinka boka haka tsayi ma kuka tsayi kuma an ce taɓa tsayi ne kuma an ce a mai tsayi haka nan ba su da alƙibla ci unzu kafatar mulka amsal bi ban suke buga maka misali iri kai ɗaya ne dai mahaukaci boka mawaƙi wannan kai ne ce fadallu sun bar hanya balasta ci'un sabila ba sa iya bin hanya ta samun ta gane gaskiya don bige bige suke ci gaba وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
waƙalu cikin da ya wautarsu wai suna cewa a iza kunna izaman wa rufata a inna lamaba'uthuna khalqan jadida mamakin su kenan wai suna cewa yanzu idan a iza kunna izaman idan muka zama kashi wa rufatan kashin ma ya diddige a cikin ƙasa ya lalace a inna la mab'uthu na khalqan jadida za a sake wuta da musabuwar halitta kul kun shine kullo su gajera take suranta musu abu ne nake impossible ya za a yi kashi mun kashin ma ya zama kasa kuma abu halitta sabuwa dan shine kullun kadi ba baya alumi da yawa sun halaka dalilin aiki da kullo su rashin yarda da maganar Allah da wahayi sun aike waye a gehe suna aiki da kullo su kura ai a wancan zamanin hankalin su ne ya bada musu baiwa bayan an zama kashi an rinjige an zama kasa a sakewa a mutum halitta sako sai kashi an zu dan adam kawurin ne ba ma mutum ba kawuran har kawuran yanzu suna da imani ba na Allah ba suna yarda da cewa abu ne wanda ke mai yiwa abu ne iya yiwa aikace dan ka mutu ka zama kashi ka zama ƙasa ana iya samun ka a wannan wurin a yadda kake nake labarin adn da ta adn ke mutum ko adn sama kan adn wata halitta ce wanda a muke cewa mata wadda ake wadda ake wadda muke ba labarin da ita da kowa nan ba labarin a cikin adam komi zai lalace bana ajabul zanab wani wani wata halitta ce a cikin adam wadda da ita jinsa kirekin ɗan adam kuma ture kawuri ya yarda ta wannan adalcin naka za a sami ka intact yadda kake wannan abu da kawuri ne ya da kenan abu na mai wanda ke a duniya mana da ana yi kenan ka ga agin kullu suka ci suka ture bai a tashin kiyama abu na biyu wanda a yau kawurin ya yarda ba iya su a tasirin sun kawo ce ma Allah dalilin ya za a yi an zama kashi an zama kasa suka ce kulunai ga ajaliki mutum yau a ƙona ka ka zama toka toka ko ce bayan ma ka mutu ko ka zama toka suka ce a wannan wuri misali abin ne ka abin ne tokaka a shekarar dubu a ilimin bature mai ilimi ya ce ana iya samun inda da a nan shaci adana da mutuwa adana ko an yi ƙona ka toka adana wani halitta ba ta mutuwa wanda abu ne wai kawuri ne nan kawuri ne ya gano da haka mu da mun ta mu da mun da mun imani da mun imani mu ta zaka da shi to so da kawuran suka gano da wani sirrin Allah a cikin adam ADN bai mutuwa ko an yi gobara an kona ka iya nan ake nan ko ka shiga dubu nawa ka saka da nan Allah zai tado kuma yanda kake Allah ta kalla ban sai banana banana kin wannan an France inda kiyama na an France da ake anan duniya wata hikimar Allah duk duniya bature iya sa ka sa hannu a cikin kasa ko fasfar duk duniya in kun tagwaye goma na cikin waka in kun goma na cikin waka kuka an aye ku ba wanda za a samu katarin wannan zalimi zo da kowane shi da duniya ayi ku ku goma a cikin goku aka aje ku kuma duk duniya ka duk duniya gaba daya idan ka sa hannun ka wani zanen ka duk duniya kai ɗaya ne duk duniya shi da alaƙin alaƙin mamaki ya za ta da ni alaƙin bal nusawi banana za mu mai duba nake ba hatta da amfanin kici an dace za a yi yadda kake zaka kuma duniya za mu doka duniya yadda kake haka za a tada ka ina sa amfanin kai ne ba wani bane ba dan wannan wai kawuri ma ya yanzu ya ga abin nan nake sai possible abin nan yayi wa iyayi wa aikace to da ka sun ce ya za a yi mun zama kashi mun rijige a taro mu a ina za a doka hutta sabuwa haɗin jarida suna ga wannan abin yasa suka kawo ce ma Allah suka kai wuta sun ka baiwa ko idan zuba dawa a mai zuwa su gane a yin su gaya musu ba na kada wa abin da iyayi wa an kare sun suna wuta an kare kenan wa qalu a idza kunna izaman wa rufata shin suka ce idan mun zama kashi kashi ke a inna lamab'usuna khalqan jadida za a tado mu sabuwar halitta haka ji Allah ya Allah ce ul قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهون
yanzu kaga suna mamakin ƙasa ko ƙashi ko Allah ce kul ga ya musu masu ganin mamakin an zama ƙashi an zama ƙasa a taro su yace kunu hijaratan aw hadidan ba ƙasa ba Allah ce ku zama dutse shi man sa tauri ko ku zama dutse Allah ce yace aw hadidan ko ku zama ƙarni yanzu kenan madako akan magana mun lalace ko ku zama dutse ko ku zama ƙarni shi dai a hankalinsa abin da bai wa amirai Allah ce ku zama dutse ko ku zama ƙarni bai kare ba ya ce a halkan bai ma ka burbi su duri kuma an ma ka wata halitta daban wata ya ƙare ƙarfi ku zama shi ku zama to shi in ma me yake nan ko mu ka zama to kenan za a tado ku wannan magana da Allah ya hudu ta kusan Qur'ani ta ne daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam iya muƙalubale iya gugurmaya da kafurai wannan sura ko aya ta sabko kahiye ji amsa su da alabarin labarin na masu inkarin kiyama dalilin an zama ƙasa an zama ƙashi ya ce gaya musu ku zama dutse ko ku zama dutse ko kare kuma wata halitta da bata ta yi wannan ya ce idan ka gaya musu haka fasa ya ƙulun manyan iduna juwa ƙorani kenan idan ka ba su wannan labari na za a tado ku a wannan hali ko dutse ko kare ko abin da yake za su ce maka manyan iduna waye zai mai dogo wannan abin annaba ka hanyar karanta ayi Allah ya mashi ga amsa kawai kuma dauka na za su ce manyan iduna waye zai mai domu bayan mun zama wannan halin mun rizike sai ya ce kul to idan suka baka wannan amsa suka baka wannan tambaya cewa waye zai bido su bayan sun zama ƙasa ko ƙarye ko dutse sun zama ce kulla zai fatsara kun a wala mara ce musu allazi fatsara kun a wala mara kai ce mai ce mahara naka kuma ita fatsara kun gaya musu wannan alfadir wanda ya fara kirayen abu da gani ba model shi fadir wanda ya gani ba model da gani mata halitta iya ba akwai da dama yace haka kalmar fadir fatsara kun wanda ya fara halitta ku bai inda ga model misalin ya kukwai wani daman ga ya musu wannan wanda ya fara yin kutun farkon gani shi kin ne zai tado ku bayan mutuwa ko me kuka zama kaji Allah ya ce idan kuma ka gaya musu haka ga kuma wani jawabi to fasayin gidu na ilaikar usul idan ka ce musu wannan amsa wanda ya yi gamin farko ba misali za su gida ma kai kasa za su gida kai kasa sama za su Allah wuri za su gida kai kuma da sun gida kan ma sama da kasa za su za su gada kai in kasar ce haka in yace wa yaquluna matahu kuma za su ce maka amsa ba to in ka ce haka ne matahu ita wannan kiyamar yaushe ne za a yi ta matahu yaushe ne kiyamar yace kul asa an yakuna qariba ce musu in je kiyama ce ta kusa mana abin kusa yake amma wani abu ne kenan ba shi wani abu ne a wajen Allah magana sojojin kiyama abu ne ya huce annabawa ya huce manzannin Allah sanin kiyama wani abu ne Allah ya keɓance ma kanshi sanin yaushe za a yi kiyama amma dai tabbas akwai shi duk wani abu ne da Allah ya labarin ka ce kaza da kowa abin da ayyuka zo annabi ya gaya musu haka suka ba shi amsa yadda ya zo a ƙuranin ba canji ko ɗaya eh waye zai mai domu da gyaɗa kan da yaushe ne duk haka suka bada amsa ya ce yau mai da'ukun fata su jibu na bihamdi yau ma ya da'ukun fata su jibu na bihamdihi wata nuna illa bisum illa kwalila
ya ce yau mai da'ukun fata su jibu na bihamdi fata su jibu na bihamdi ranar da Allah zai kira kowa nan kira na tashi daga kabari nan kenan an takaita abin an yi busa an kare Allah zai tada kowa za ku amsa kiran Allah za ku amsa umarnin Allah Allah ta an yi busa cikin kaho kowa ya tashi na bai labarin mutum kalama cewa yadda abin zai wakana bayan Allah ya busa ya kashe kowa an kare kowa bayan mutu Allah zai sa a yi wani ruwa a saman ƙasa ya ce wannan ruwa yadda kasan ana, ruwan sama wurin hatsi ya huto dawa ta huto gasi ya kawo saken kyalaba ko mene ne haka za a yi wataran za a yi wani ruwa na arba'in kwana-kwana awa Allah zai wannan ruwa da zai kamar zai barbari dukkan adalcin kowa wannan abin da a cikin kasa bai lalacewa mutum adalci ko to wannan ruwan da Allah ce duk wani makalu saman kasa gaba daya wannan ruwan zai kamar zaman barbara ce da shi za ka ishi kowa sai kuma kullun kiyama yace magana kamar ruwan sama ne da ake ruwan sama yanda ake ruwa yawan da san dai magana daji in wurin da ake tawasa ne ake ruwan sama za ka tawasa kyankyala ba wurinta gasiya yadda aka yi inda za ka ɗauki hoton bana ka je inda ake kyankyala ko gasiya ko tawasa ka iske ɗauki hotonta a ƙare ba da kaka ta zama ƙasa ta rushe ba ɗin ka ɗauki hoton ka ce shi ne haka ce ba to kai ma haka za a kai ma mutum haka za a yi yadda kake kin wannan haka wata za a wani ruwa na musamman kowa yadda yake haka zai tsoro cin ƙasa kun Allah iya kira dusa kusa ta biyu kowa zai tashi ta kabari yadda ya aka abin ne ka haka za ka tashi ya ce Allah zai kiraye ku amsa kira da umarnin Allah wata zunun illa bistun illa kalila kuma a wannan rana duk zaman da ku a duniya kamar zaman kun zama ɗan kaɗan ne yawa duk mutum zaman da a duniya ta shiga ta kashe wani Allah ka ce yau mai kasuwar mujirmuna malam su gaira Allah ce yau mai kasuwar mujirmuna malam su gaira sa'a Allah ka ce ranar kiyama kasuwar mujirmun mutanen banza za su rantsuwa da girman Allah malami so kai da sa'a a ji a duniya ni suke a duniya zama awa da muka yi za ka da abin suka ta shekantaka shekarar shekaru za su duka kamar zama awa ɗaya ne haka duniya take duk wannan shirman zai kare daga ka koma ka gaman zama awa ɗaya kai amma ka shi ka ɓannar ta halakar da kai a abada yan wajen rayuwar duniya rayuwa ce el kaɗan ana maganar kiyama duniya kaɗan ce dan an shirka adam an baka wata rayuwa il kaɗan mai muhimmancin gaske a wannan rayuwa il kaɗan mutum zai shirya maka shi rayuwa ta har abada abada imma rayuwa ta sa'ada ko kuwa ta ta azaba rayuwa ne ilgunduwa ilgunduwa ce kwarai dan wani sai sai to rantsuwa suke da girman Allah malabi su gaira sa duk a duniya mai ban zama awa daya haka ta koma akan rayuwar lahira yawan kenan mutum mai hankali ya yi kokarin ribatar rayuwa lokacin da aka baka dan gajere gajere ne amma mai mahimmanci a wajenka imma shiri alkhairi ko shiri shari Allah mana taimako wajen aikata alkhairi yace kenan za ku za ku za ku tsammanin duka zaman ku a duniya inda bisu billah kalila zaman ku dan kadan ne ku zama a duniya alhali kun shekaru aru aru ana ta kira ana ta kun kiya yanzu da ta kare kuna ga kamar zaman dan lokaci ne kadan ko ma zama awa ya lalace gaba
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala iya ba mu na ladabi na kyakkyawar zamantakewa ya ce wa kulli ibadi ya ƙulu da ta yi ahsan ka gaya ma bayina idan za su yi magana su yi magana kyakkyawa mai ma'ana kyakkyawa sai yake faɗin dalilin haka ce illa shiɗanin zuga bai nan domin shaiɗan iya shiga don ya ɓata tsakanin zamantakewa nan wa mai ake nema gare mu in za ka ba mutum magana ka mai magana kakka shi ƙoƙarin ka magana ko mai shubha Allah ka mana domin a cikin maganganu ko wajen wani kakaci ko da ba kai ka mutum magana wani magana sai ta bakanta mai rai ta ana neman zaka magana ka gaya mutum magana kyakkyawa kaka gaya mai bakar magana ko magana mai ɗaukar ruwa biyu mai ruwa biyu akwai ka ta magana wata magana ta ɗauka ma'ana biyu ya kai shi ya ɗauke shaidan ya shigo ya sami shi abin da ke ni waccan mara kiran ne kake ni da ita dai shaidan iya shiga tsakaninmu don ya ɓata zamantakewa mu Allah ke gamana ke za mu magana mu yi magana ƙware kyakkyawa gaya mu juna magana mai daɗi daga musulunci iya san kyakkyawan mu'amala hatta harkar magana kada ka gaya mu baka ni ma gaya mu baka ko magana mai ɗaukar ruwa biyu to wannan kashe ne Allah ke wani in za mu magana mu yi magana mai ma'ana kyakkyawa dan shaidan iya shiga tsakaninmu don ya ɓata zamantakewa inna shaitan kan da insana aduwwan mubina domin shaitan ga dan adam ga mutum makiyi ne kuma kiyayya a hili karara ba bana boye ba haka da miyan hankali mai hatara kai kai mai baro ci gaba ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما arsalnaka alaihim wakila nan kuma Allah ke cewa rabbukum a'lamu bikum ubangijinku mahalicinku shine kowa sanin wa yake da cancanta kan kaza kan shirya kan menene Allah ya kowa sanin ku ba nan musallan ba ubangiji mahalicinku shi ya kowa sanin dan haka Allah iya abin da yaso in ya sha yarhamukum aw ya sha yu'adhibukum bai kuke na Allah Allah in ya so ya ji kanku in ya so ya muku azaba mai ta mai za kai kaza ba mai kai karan Allah abin da ya so ke yi kuna ganin misali dai a duniya ya wajen ku san Allah in so ya maka azaba mai hana shi yau ana magana magana yau ko dai wasan duniya magana corona ko ka ga dai Afirka mu talakawa muke ba mu da kayan aiki ba masaroni ne ya an taimaka mana kayan aikin Allah ya dauke mana ita a ce ocenka a nijar babu ko daya ko daya amurka shekarun jiya ma ɗaya rana mutum dubu da suka mutu ba kamuwa ba mu dubu da suka mutu da wani abu dubu da wani abu ɗaya rana duk ci gabansu haka waran shi ta kullo alaman tana nan ta ƙi bari kaga abin bari abin nan Allah bane in dai abin nan aji talauci da kuma gaba wajen a ce kowa mutane jar kowa ya mutane jar kowa ya mutane jar gaba daya a mutu maka san Allah hikiman Allah ya so ma wasu azaba ne da wannan annoba kaga dai masu raunin Allah ya da su kai dai abin da ba rasa ba amma kaga can Allah ana nan ana musu azabar yau an ce ɗaya rana wata ƙasa ina ka ce mutum dubu arba'in suka kamu ɗaya rana dubu arba'in suka kamu tun da aka fara a nijar da buzu da gata duka gaba da haka wani mutuwa mutum dubu ne ɗaya da wani mutuwa sun da magago to su dubu can kaga allah sun a sama kuɗi kun ba mai ana ba mutum mun cika ba su yi zubin sai cika ba ana nan da ci gaban kuma allah ran kasa wasu kasa wa ɗan adam bai mutunci komi ba duk ci gaban ɗan adam wani abu ne waya cikin darasi ne ga duniya darasi ne ga masu imani allah abin da so ke yi ba ta kun ci gaba kun je sama cikin ruwa kun ci ina ne kuna nan bayi na Allah kuna nan bayi kun Allah in ya so ya ji kanku Allah ka ji kanmu in ya so ke muku azaba Allah ke amma ya ce wa ma arsalnaka alim wakila dan haka kina mutane bayi ne ka bar su da Allah ma da su kwa kai kanka ba sa ka kai ne wakilin su gobe kiyama za ta tambaye ka bisa bisi ba sai kaza wannan ba ruwanka kai ba kai bane ba wakilin su a gaban Allah Allah bayi suke na Allah in ya so ya ji kansu in ya so ya musu azaba mutum ya lahima ya banne ya tuba ga Allah Allah sai ga aljanna duk ba naka bane wa rabbuka alam wa rabbuka ya'lamu biman fis samawati wal ardh ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وبنجيك الله شيني مهي سنيا قوة سنة duk abin da ke cikin sammai haka cikin kasai Allah kin ya san komi ba ruwanka da kowa kai na kun isarwa cikin sabon Allah magana bayi suke na Allah kuran Allah kuma ya san kowa sama Allah ya san abin da ke cikin su wala qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd wani magana duniya annabawa kansu Allah ce ni da wasu akan wasu wani haka Allah tsara haka cikin bayi kenan magana hihi ku wani akan wani haka Allah tsara duniya hatta a cikin annabawa wani ya yi wani matsayi ya yi daraja haka cikin masu imanin haka Allah mutane katagori katagori kowa haka Allah tsara duniya shi kimin yi ta annabawa wasu akan wasu wa ta na dawo da zabura mun ba annabi dawud shi ma mai littafi mai suna zabur na ga manzon Allah qur'ani su ma an ba annabi dawud da zabura in wa zabura littafi ne wanda annabi dawud annabi ne banu isra'il san da kana iya cikin annaba banu isra'il wanda yake da imani da at-taura amma zabura shi aka ware a cikin banu isra'il aka ba shi littafi mai suna zabura dan aka ba isa injil duk da isa at-taura ce jigon littafin shi haka annabi dawuda amma ya aka wari aka ba su wata kyauta ta musamman littafin zabur sace mun yace mun ga zabura ta wa'azi yayi a cikin ta amma annabi dawuda a taura ce da an yace annabi banu isra'il zabura ce littafi aka ba shi na musamman aka ba shi ta wanda tana cikin sai guda hudu wanda Allah ya mata cikin maimaitin tawai qur'ani kenan at-taura zabur injil da sufi ibrahim kenan wannan haka Allah ya tsara kayan shi a cikin wadu a cikin annabawa mai wayo sai ba su littafi wasu kuma su littafi ma annaba ka su tsaye ba su littafi da kuma su zo kuma suna bin littafi kaza suka ma taura annaba aka ta aiko wa manzanni akan ta kuma Allah ya zibo wani a cikin su ya bashi nashi na musamman sai na gaba dauda zabura isa inji ci gaba
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
الله كم رانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته